الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na usulul tafsir wanda wannan shine majalisinmu ko zamanmu na sha hudu kenan ko yawwa na sha biyar ne ko na sha biyar za mu tashi ne a cikin albab as-samin babi na takwas wanda muna bayani ne a cikin littafin dirasatun fi usulul tafsir na ustad dr muhammad kabir yunus shine muke bin fusul kinshi tare da ƙara waɗansu bayanai idan bukata ta kama haka to za mu tashi ne a babi na tafsirul ishari amma kafin mu yi bayani kan tafsirul ishari za mu ɗan yi istidraki na wani bayani wanda bayan mun yi bayanin tafsirul ilmi da zawabituhu ko ba haka ba الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمه الله جميع المسلمين يا تتونا أكون ونن نوعي تفسيري musamman wanda kuma akwai kuskure a cikinsa wani lokaci kamar cikin suratul hijr ya yi bayani wajen wa arsalnar riyaha la waqiha an gane ko ya kawo karkashin Allah ya ce an turo iska ta zamanto da waqih daga laqiha ne ma'ana waɗanda suna ɗauke da sinadari na barbara ko kilili in ji malaman zauri an yi abu kilili ice kilili a za a yi masa barbara ke to nan wasu lawaƙa sun ce nan iska wanda yake ɗauke da plis da iska wanda yake da muwaye sai su haɗu sai a samu hadari wannan ba matsala ba ne ko kuma iska ya ɗauko sinadarin namiji na icce sai ya kai mace sai ta haihu wannan ba matsala ba ne kenan lawaƙiha ba dole bane bai ce lawaƙihan nakhl ba ko lawaƙihan sahab ba mun gane wannan amma daga nan yayi tatsarruki zuwa ga waɗanda suke tafsirin alqur'ani game da abinda bai dace ba musamman wanda suke nuna kamar an je cikin wata sama wanda suke fassara da ayar ya ma'ashar jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan sun kace na abinda ake nufi la tanfuduna illa bi sultan ba ku iya zuwa sama sai in kuna da ilimi na ilimin zamani ake nufi yace wannan akwai kuskure cikin shi domin ayat tana zancen kiyama ne da gabanta da bayanta duk kiyama ne ake zance sannan kuma wanda sun kace ana zuwa sama wajen latar kabun na tabaqan an tabaq za ku taka mataki mataki sai sun ka fassara shi da mataki mataki na iska na wanda za ku taka ku je sama shi ma wannan ya nuna kuskure ne saboda ana zancen dan adam zai canza daga wani hali zuwa hali ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai tashi daga wani hali zuwa wani hali muna gane ko to sannan kuma can cikin suratul furqan wajen fadar Allah subhanahu wataala tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira nan ma ya kawo wannan bayani da wajen waje alna walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyana halin nazirin wa hafizna min kulli shaytanin rajim nan ma ya kawo bayanin cewa tsakanin waɗannan ayoyin ma yayi bayanin cewa babu hujjojin waɗanda suka cewa sun zo sama cikin wata yace kuskure da don Allah ya ce wata yana cikin sama waje ala fiha sirajan wa qamaran munira fiha yana damiri yaje ila sama yace to kenan ko ita ko sama Allah ya ce wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim shi ko shaytan akwai shaytanul insi wal jinni min al jannati wan nasi ko ba haka nan bane don haka ce kenan shi bai dabar cewa sun je cikin wata sai kuma inda ya ƙara yin bayani kan wannan cikin suratul namli an gane ko wajen fadar Allah subhanahu wata'ala wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab nan ma sun ce duwatsu a duniya suna gudu yace to wannan shi ma ba gaskiya bane yace dalili saboda ayat tana magana ne kan kiyama ina fata an fahimce ni dan ya ce wa yawma yunfakhu fi suri fa fazi'a man fis samawati man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhirin kuma kada mani sai ce wa taral jibala kaga atafina akan wancan magana ana zancen kiyama ne kenan ba zancen duniya ake yi ba mun gane da kyau ko to madalla da haka sai ayi hattara wajen yin wannan tafsirin kada a saba ma alqur'ani mai girma wallahu ta'ala a'lam to yanzu albabu samin babi na takwas fi tafsiri bil ishara abinda ake cewa at-tafsirul ishari yace al-fasl al-awwal za a yi at-ta'rif bihi wa mada hujjiyatihi mi ake nufi da at-tafsirul ishari kuma mi ya hujjarsa fi dawabitihi akan dawabit shi wa anwa'ihi da nau'ukan sa التفسير بالإشارة يتي الإشارة لغة يعني أنك تي إشارة لغة مصدر مصدر ني من أشار يشير إشارة وهو الإيماء يا ينون كما هكذا يوا za a samo shi ne cikin babin shawara in ka diba cikin as-sihaha na Imam al-Jauhari shawara idan sai zama to asalin alif kin shi wawun ne sannan ko fil istilah ya kawo ibn manzur yadda ya ta'rifin shi na lugha da mu'jamul wasit na majma' al-lugha al-qahira amma guda mun ka kawo kenan tafsir na lugha yana nufin al-ima'u ishara wa talwih shi ma talwih ne yana nufin ala wato nuni kenan والتفسير الإشاري هو التفسير التلويحي يعني أنت تفسيري إشارة شيني تفسيري تلويح كما التعريف بقى فدي أبو كيس إيبا أما أنا إيه فهمت الساعة وأما في الاصطلاح أما وجمع لمي يتتو فإني لم أجد لم أرى للقدماء تعريفا له بجمع لمن دسون كي تعريف سبا أه... نا التفسير الإشاري sai dai abinda imamul ghazali ya faɗa cikin al-ihya lokacin da yake magana kan abinda masu wa'azi sun ka haddasa a haddasa wa'azu wal ash'aru kenan masu waka washathu da kuma ashathu magana wadda ba ta da amfani ba ta da ma'ana wa tsamat da wadda sun ka zo da tsamat maganganu wadanda ba su da abin da kenan da haka dai bai ga wani ta'arifi ba zahirin shi an gane ko sannan kuma ya kawo cikin al-muhdathuna al-sheikh muhammad abdulazim zarqani shi ya yi ta'arifin sa mai littafin manahilul irfan wanda ya ce huwa ta'wilul qur'ani bi ghairi zahirihi ai ta'wilin al-qur'ani a fassara qur'ani ba da zahirin shi ba li isharatin khafiyya saboda nuni dan boye tazhar wanda yake bayyana li arbabis suluk ga mutanen da suke ma'abuta suluki shiga hanya wa tasawufi da sufanci ويمكن الجمع بينهما انا iya hada su wa bain zahir da kuma zahirin lafazi al-muradun da ake nufi idan shi ya dan yi istinbati na ya nuna wannan tafsiri wanda sun ka share shi shine sufai fassara ce boyayya amma kuma ba sai an hada ta da ta zahiri ma'ana ba ta kore ta zahiri sabanin waɗansu waɗanda su sun kore zahiri ne sannan su tabbatar da batini kaga nan za a samu matsala ala ayyati hal hujjiyar shi mafi yawancin malaman da shi malam yace aktharu man qara'atu lahum min al-qudama'i mimman katabu fi at-tafsir wa ulumihi la yatabiruna hadhihi al-ishara as-sufiyya an gari ko min at-tafsir da yawa daga cikin malamai suna nuhin wannan ishara ta sufaye waɗanda suke gulatu sufiya masu kore ma'anar zahirin alqur'ani ba su dauke ta fassara alqur'ani ba ya faɗi maganar imamu zarkashi ya kawo magana ta ibnu sallah da kuma maganar da imamu suyuti ya kawo da kuma imam shah waliyullahi dahlawi an gane ko a cikin littafin shi alfawzul kabir wanda ba malami ne na shari'a da usulul fiqh ya kawo magana kuma ta imam al-ghazali da kira shi at-tamat musiba kenan an gane ko waɗanda sun ka nuna akwai wannan tafsiri suna kafa hujja ne da hadisin ibnu abbas wanda ya fassara idza ja'a nasrullahi da cewa mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'ayun nabi sallallahu alaihi wasallam kenan kamar ana bayanin mutuwar ce ta kusanto ɗaya daga cikin misalan da ko hujjojin da sun ka bayar sannan kuma ya kawo dalili na biyu hadisin umar da ake bayarwa da al-yawma akmaltu lakum dinakum tasabka sai an kaga umar yana kuka an gane ko sai aka tambaye shi me yasa kake kuka yake cewa fa innahu lam yakmul shay'un illa na qasa babu abin da zai cika face sai yayi baya tunda musulunci ya cika to musulunci zai ja da baya ma'ana yana nufin za a ba yana nufin musulunci raguwa zai yi ba shi karan kashi addinin amma masu riko da shi za su samu matsala tunda da an kai kololuwa baya an kai to amma mallan yace cikin waɗannan hadisan guda biyu da an ka kawo yace babu abin da yake nuna akwai hujja ta tabbatar da tafsiri na al-ishari as-sufi wanda sufayi sun ka tabbatar domin shi wancan hadisi na abdullahi ibn abbas ya ce ba tafsiri ba ne min ƙabilin istidlal bi dilalatul iqtida da ya ce wa'adin manzo Allah sallallahu ne ya kusa da an kace idza jaa rasulullahi wal fatah sunan shi a cikin usulut tafsir istidlal bi dilalatul iqtida dilatul iqtida mun yi bayanin ta shine abin da in babu shi lafazi bai cika inda muka bada misali al iqtida hukunci ne kina ta wajabta dole sai an kawo shi misali inda yace wa alal abin nan wa man kana maridan aw la safarin fa iddatun min ayyamin ukhra kaga mun ka ce fa iddatun min ayyamin ukhra ba a cewa dan kana kan balaguro sai kai wani azumi sai an kaddara wani abu an gane ko kana ala wa man kana maridan aw ala safarin fa afṭara fi ramadana an gane ko fa alaihi iddatun min ayyamin ukhra shi ko wancan na fassarar Umar inda ya kuka yace sunan shi al-istidlal bi dilalatil ishara kenan fassara ce ta malaman usul tafsir sai kanta dilalatul ishara allati ta'tamidu ala dilalatil iltizamiyya wanda take tabbato akan dilalatul iltizam wanda ita ma an kawo ta wanda an san cewa dilalatul iltizam shine cewa an san da wani abu ba zai yiwa ba sai tare da wani abu to tunda ba zai yiwa ba sai tare da shi sai a kira shi dilalatul iltizam wanda kuma shi can cikin anwa'ud dalala mun yi bayanin shi ko ba haka nan bane da mun ka zo wajen ad-dalala mun yi bayanin nau'uka na dalala har mun ka kawo dalalatul al-alfaz an gane ko wanda mun yi bayani akwai dalala ta al-ishara da dalalatul iqtida da kuma abin nan dalalatul ima' to wanda ita dalalatul al-iltizam wanda tana nuna abu ya lazimta ma'ana dole in ba da shi ba wancan abin ba zai tabbatuwa ba ba sani ko mun fahimta ba yawwa to kenan waɗannan ba su shiga ƙarƙashin tafsirul ishari kamar yadda waɗansu suke yi gulat suke tafiya akan shi to bayan wannan za mu zo cikin dawabituhu wa anwa'uhu dawabit kin shi at-tafsir al-ishari imam ash-shatibi a cikin littafin al-muwafaqat yace ko da za a yin at-tafsir al-ishari yace la yasihhu al-qawl bit-tafsir bil-batin ba za a ce wannan tafsiri ne na batini ba ma'ana ba zahirin ba sai da abu inda shatibi illa bi shartayn sai da sharadi biyu kidan malamin yake magana an yasihha ala muqtada adh-zahir ya zamanto zai inganta akan zahirin shi al-muqarrar fi lisanil arab wanda an tabbatar da shi a cikin yaren larabci wa yajri ala maqasid al-arabiyya kuma yana tafiya daidai akan manufofin larabci sharadi na biyu an yakuna lahu shahidun ya zama to yana da abin da yake mai shaida nassan nassi kenan da alqur'ani ko hadisi ingantacce aw zahiran ko ko zahiri fi mahallin akhar a cikin wani wuri yashhadu li sihhatihi wanda yake tabbatar da ingancin shi ko nassan nan ana iya ɗaukar nassan nassi mai bada ma'ana ɗaya zahiran ko ko nassi wanda yana bada ma'ana biyu amma ya fi ƙarfi cikin guda to ya zama to yana shaida akan wannan fassara min ghairi mu'aridin ba tare da abin da zai cin karo da shi ba wannan su ne da wabai guda biyu ya zama to larabci yana ɗaukar wannan fassara kuma ya zama to bai saba ma nassi ba na shari'a an gane ko yawwa amma ya kawo dawabit na imamu zarqani a cikin manahilul irfan yace waɗannan dawabit guda uku ina ganin guda biyar da ya kawo dukkan su ba su da ƙarfi a kamar guda biyu na imamu shatibi kenan ya yarda ana iya yin tafsirul ishari amma ga sharuɗan da za a bi wajen tabbatar da at-tafsirul ishari an gane ko ga waɗanda sun ka ɗauke shi ko ko a'a a ɗauke shi ba tafsirul ishari bane istidlal ne bi dilalatul iqtida ko al-istidlal bi dilalatul ishara an gane ko dilalatul ishara dilalatul ishara ita wadda an ka kawo wadda kamar abin ba shi ake magana kan shi ba amma in an ka duba ana iya fitar da wannan ma'ana karkashin shi mun ba da ai misalin dilalatul ishara amma saboda lokaci yayi tsawo da mun ka yi ta muna iya mu dan ba da misali kanta an gane ko dilalatul ishara wadda malamai sun ka bayar hiya dilalatul lafzi ala ma'ana lafazi ya bayyana wata ma'ana ghaira mutabadirin minhu ba wadda ake gaugawan kai gare ta ba ake nufi ko ko hankali zai kai gare ta lakinnahu lazimul ma'ana al-maqsud sai dai ya yana lazimta ma'anar da anka ambata min al-lafzi daga lafazi asalatan ko ta asalatan daga lafazin kai tsaye aw taba'an ko ko a'a tana biyar wannan lafazin ko ya zama to lafazin ya faɗe ta ƙarara ko ko a'a fahimta ta za a yi daga lafazin shine taba'an luzuman aqliyan lazimta ko ta hankali aw adiyan ko ta al'ada ma'ana al'ada ta ɗabi'a ta rayuwa ba waccan al'ada ba wadihan ko ya zama to wadihina bayyane ke aw khafiyan ko ko boye sai mun ka bada misali da dan wata shidda ba shege bane ko ba haka nan bane mun ka bayyana shi da Allah ya ce hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara kaga da dokar cikin dan adam da yayin shi sai an ka ce wata 30 kuma sai an ka ce wa wasaida al-insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wa hanan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini yayin shi cikin shekara biyu kenan shekara biyu tana da wata nawa 24 sha biyu gida biyu to can kuma salasuna talatin to cikin talatin an kai da ashirin da hudu nawa ke saura shidda kenan dan wata shidda halatin dan halatin bidilalatil ishara saboda su nasoshin ba suna zancen ciki bane kwata kwata adadin watannin ciki ban gane ba san ko mun gane ba to kenan kaga shekara sun ka ce wannan kawai fassara ta ibnu ta umar cewa abinda duk ya cika zai ragu dilalatul ishara ce amfani da ita shi ko can fassara ta ibnu abbas ya yi amfani da dilatul iqtida domin manzo Allah sallallahu da wahayi ya kare dama mutuwa zai Allah ce innaka mayyitun wa innahum mayyituna kuma dama in ya isar da sako ai babu wani abun da ya saura ban sani ko mun fahimta ba to faqra ta biyu amsilatul maqbul wal mardud shi tafsirul ishari in mun hankalta mu dancan ka'ida daga cikin shi akwai al maqbul akwai wanda ana karba akwai kuma al mardudu wanda ba a karba misalin shi hadithi na abdullahi ibn abbas an gane ko wanda yana cikin sahihul bukhari inda sayyidina umar wata rana ya tambayi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ayan nan ta aya waddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab ina fata an fahimci ni mi Allah yake nufi da ita kaga sai suka tafassara zahirin lafazinta sai umar ya ce ma abdullahi ibn abbas yabna akhi ya kai faqala ibn abbas fi nafsi min ha shay'un yadda sabbai duka sun yi tayi amma sai da umar yana cewa akwai saura ba yana nufin zahirin ta babu shi ba yace akwai saura akwai saura sai ibn abbas yace ni ina da wani abu cikin raina to me yasa bai magana ba saboda akwai manya to manya wani bi sai ka bari har su yi in bu samu dacewa bayan an baka izini sai kai ladabi na ilimi kenan an gane ko yawwa amma babban in yazo da abin da ba daidai ba ba a cewa haka nan na sai dai abin usulubin da za a nuna mai abin nan ba daidai bane ko ba haka nan bane sai Umar ya ce yabna akhi qul wala wala tahqir nafsaka ka fadi gakka kamar kakka ga karancin kanka tunda yana cikin manya qala ibn abbas duribat masalan lil amali yace ni waga aya abin da dauke ta misali na Allah ya buga ga mai aiki قال عمر أي عمل وانا أيكي قال ابن عباس لعمل قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل misali na Allah buga ga mutumin da yake aiki na da'a Allah summa ba'atha Allahu lahu shaytan sannan Allah turu mishi shaytan kinan shaytan yazo fa amila bil ma'asi sai je aikata aikin sabo hatta azraqa ala malu sai bata aikin sa da ya faɗi wannan magana sai Umar ya ce to wannan shi ne kenan nan misali ne Allah ya buga ba wai don saboda mutum na da gona ba ta kama da wuta babu komi a'a nan misali ne Allah yake bayarwa tunda dama sai da yace wa masalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardati Allah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله ما تعملون بصير سيتي أيود أحدكم kaga ne nuna cewa misali ne ake bugawa bai ce ba wa masaluhu ka ahadikum kaza kaza kaza kaza kaza misali na biyu na wanda ake karba a tafsirul ishari aw man kana maitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nas kaman masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha ko ba karan bane an yi riwaya daga ali ibn abi ibn talha an ibn abbas daga ibn abbas aw man kana maitan sai ce abinda ake nufi da shi aw man kana kafiran kafiri ake nufi kenan kafiri da musulmi fahadainahu shi mutumin yana kafiri sai mun ka shiryar da shi waje anna lahu nuran yamshi bihi fin nas mun ka sanya mishi nuran yace qala ya ali bin nur alquran shine alquran man saddaqa bihi wanda ya gaskata alqurani wa amila bihi yayi aiki da shi kaman masaluhu fi dhulumat yace ya ali adh-dhulumat al-kufr wa dhalala to kaga wannan yayi tafsirul ishari bai fassara maita da mutuwa irin wannan ba mun gane ko misali na uku da inda Allah ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wal ladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadhalika nusarrifu al ayati liqaumin yashkuruna ibnu jarir at-tabari yace hadha masalun darabahu Allah lil mu'min wal kafir kinan nan ba gona ake nufi ba gona mai kyau ana nufin mumini gona wanda ba ta da kyau ana nufin kafiri ban sani ko mun bayyana ba tsiron da ke fitowa ciki shine imani cikin zuciyar mumini tsiron da yake lalacewa kafirci na kaga sai shi bata zuciya an gane ko yawwa misali na hudu na at-tafsirul ishari al-maqbul i'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qiluna ko ba kadan bane ibnu kasir a cikin tafsirin sai ce fihi isharatu ila anna Allah yulinu al-quluba ba'da qaswatiha Allah yana sa zukata su yi tafshi bayan sun kekeshe wa yahdil hayara Allah yana shiryar da waɗanda suka bace an gane ko suka dimauta busan inda za su ba ba'da ba da dallatiha bayan sun ɓaci sai Allah ya shiryar da su wa yufrijul kuruba Allah yana yaye damuwa ba da shiddatiha bayan ta yi tsanani fa kama yuhyi al-arda kama yadda Allah yake rayar da ƙasa al-mujdiba wadda take ta kekeshe mai fari alhamida wadda ta bushe bil ghaisi Allah yake rayar da ita da ruwa alhatan mai yawan zuba alwabilu ma kade mai zuba kadhalika yuhdi Allahu al-qulub al-qasiya kama haka ne Allah yake rayar da zukata waɗanda suke sun kekeshe bil barahi bi barahin al-Qur'an da dalilai na al-Qur'ani wad dalail da dalilai su mana al-Qur'ani hujjoji wa yuliju ilaiha nuru sai Allah ya sanya musu haske ba'ada an kanat bayan sun kasance muqfala rufaffu la yasilu ilaiha al-wasil ba wani abu wanda yake zuwa gare su yace fa subhanal hadi liman yasha'u ba'd ad-dalal sarki ya tabbata ga Allah wanda yake shiryar da wanda yake ya bata sai Allah ya shiryar da shi wal mudhillu kuma Allah yana batar da wanda ya so liman arada ba'dal kamal bayan ya ya samu shari'a Allah kai mana tsari to kaga ibnu kasiri ya dauki cewa nan ba kasa ɗaya ba sai ƙara buga misali ana nufin da zukata to wannan shine abin da ake son dalibin ilimi ya fahimta shi tafsirul ishari ko at-tafsir bi dalalatul ishara ba wani abu bane wanda zahirin lafazin yana nan tabbace ba a kore shi sannan kuma sai a ƙara wata ma'ana wadda kuma ita ba ta saba ma alkur'ani da sunna ba mun gane wannan sai nuktan mu ta ƙarshe shine wato almardudu tafsiri al-ishari almardud wanda ba a karɓar shi an gane ko wanda galibi shi wannan kafin ma mu yi bayani alfiraqud dalla musamman 'yan shi'a suna da irin wannan tafsiri da kuma sufaye gulat wadanda suke kore nau'in ma'anar alkur'ani da 'yan shi albatsiniya da 'yan alhadasa da 'yan ramziya duk sai su kore ma'anar alkur'ani suna da irin wannan tafsiri mun gane ko ga misalai za mu bayar waɗanda malam ya kawo ya ce fa kasiratun suna da yawa idhhab ila fir'auna innahu tagha sai sun kace abin da kini fir'auna zuciya zuciyar dan adam ta ƙetare iyaka kaga wannan soki burutsu ne wa an alƙi asaka ka jefar da sandarka an gane ko kaga ai sanda ake nufi sai sun ka ce a'a kullu ma yutawakka'u alaihi duk abinda ake dogara gare shi wa ya'tamiduhu da abinda ake dogara gare shi min ma si wallahu azza wa jalla da ba Allah ba kinan ka jefar da duk abinda ba Allah ake nufi ba kaga wannan ba gaskiya bane tunda kissa annabi Musa ce an san kuma yana rike sanda inna awwala baitin wudi'a lin-nasi daki na farko ko gida na farko wanda an ka dora ma mutane na ibada lallazi bi bakkata wanda abbakka ka'aba kenan sai sun ka ce a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake nufi zuciya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka shine awwalu baitun wudi'a lin nas shine mutane suke zuciyar mutane suke fuskanta zuwa gare shi kaga wannan bata yi ba da kuma Allah ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an ko ba haka nan bane وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل سنك تي الجار ذي القربى أما باطلها باطل انت فهو القلب zuciyarka ita an makwabci wanda a kusa tunda tare da kai take wal jaril junubi shi ko makwabci na nesa an nafsu tabi'i rayuwarka ta yau da gobe was sahibu bil jambi aboki na gehe sun kace al aqal hankali al muqtada al-muqtadi bi amali shar'i wanda yake aiki da shari'a wa ibn sabil dan hanya sun kace al-jawahir al-jawahir al-muti'atu lillahi gaban da suke ma mutum suke ma Allah biyayya kaga wannan hayaniya ce misali kuma irin wannan wa huwa alladhi madda al-ardha waja'ala fiha rawasiya wa anhara sun kace abinda ake nuhi Allah shine huwa alladhi basata al-ardha kine shin fida kasa waja'ala fiha rawasiya sun kace waja'ala fiha autadan Allah ya sanya turaku tabbatatu min awliyaihi waliyanshi wa sadatun min abidihi da shugabanni na bayi fa ilaihimul malja'u gare su ne ake komawa wa bihimun najatu da su ake tsura da su ake tsira an gane ko faman daraba fil ardi duk wanda ya tafiya a bayan kasa yaqsiduhum yake nufata waɗannan waliyai faza ya rabauta wanda ja ya tsira wa man kanat bughyatuhu li ghairihim duk wanda ya nufa bukata shi ta zaman to ba ga waɗannan waliyai ba khaba wa khasira ya tabi ya yi hasara na zancen waliyai na nan ga babu shi sun ka ce laisa ala du'afa'i wala ala al-marda ga tafsiri ne shidda kuma irin wanda ba a karba laisa ala du'afa'i wala ala al-marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasuli sun ka ce laisa ala du'afa'i ad-du'afa sun ka ce alladhina ad'afahum hamlu awqar al-mahabba su ne waɗanda ɗaukan nauyi hamlu ɗauka auƙa nauyi na almahabba ya raunar da su ma'ana waɗanda soyayya ta Allah ta ta raunar da su wala alal marda ko ko babu komi akan waɗanda amradahum mararatu sababa tsacin su shine as-sababatu qauna shi na ya samu rashin lahiya saboda tsananin kaunar da suke ma Allah hajja zama ta kama su malai wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna babu komi akan waɗanda ba su samu abin da za su ciyar ba sun ka ce alladina yatajarraduna anil akwani waɗanda sun ka tsirauta daga duniya bi tajridi tauhidi sun ka tabbatar da tauhidi babu ruwansu da komai sai tauhidi wa haqa'iqit tafridi da haqiqa na ta Allah sun ka ce to harajun ba su da wani kunci itabun zargi min jihatil ubudiyya na fuskar bauta ma Allah wal mujahada da kuma yaki ko kuma yakar rai li'annahum domin su maqtuluna an kashe su bi sayfil mahabbati da takobin soyayya Allah matruhuna an jefa su bi babil wusla babi na wusuli sun yi wusuli da Allah wal'iyadu billah da'afahum du'fuhum min ash-shauqi raunin su daga kauna na da bigi na Allah wa maraduhum rashin lafiyar su min al-hubbi saboda kauna Allah wa faqruhum talaucin su min husnul rida saboda sun yarda abinda Allah ya basu kaga wannan duka hayaniya ce daga nan sai a sai zuwa hayaniya misali na karshe na bakwai na tafsirin da ba a karba wa tafaqqada at-tayra kissa annabi Sulaiman an kace ya ya binciki tsuntsaye dama shugaba ana son kulle binciki to shi annabi sallallahu alaihi tsuntsaye shi na mulki kenan zai bincika su shugaba ana so ya binciki mutanensa ko ba dole ya bincike ƴaƴansa da matansa ya san bi ake ciki in ba haka nan ba kaga ai babu kula kenan jagoranci ya rushe wa tafaqqada at-tayra sun kace da an kace na Allah ya ce annabi Sulaiman ya binciki tsuntsaye fa qala yace mali la ara al-hudhuda mi yasa ban ga hudhuda ba am kana min al-ghaibin ko ko ya buya law azibannahu azaban shadidan to zan yi mishi azaba mai tsanni aw la azbahannahu ko in yanke shi aw la ya'ti yanni bi sultanin mubin ko ya zo mini da hujja wanda take bayyananna annamli to nan kaga wajen tafsirin sai sun kace qalu inna inna tayra qalu inna tayra al haqiqa li sulaiman an gane ko tsairu qalbihi sun kace abinda ake nufi da shi tsuntsun zuciyar shi wai zuciya ce ta ake nufi fatafaqadahu sa'atan ya nemi zuciyar shi bai same ta ba wa kana qalbuhu ghaiban zuciyar shi ta faku fi ghaibil haqqi ta nuce ta bace cikin gaibi na gaskiya mashghulan bil mazkuri an dhikri ya shagalta daga abin ambato an bil mazkuri da abin da ake ambato shine Allah an dhikri daga ambato fatafaqadahu sai ya rasa zuciya tai wa ma wajadahu bai samu zuciyar shi ba fata'ajjaba sai ya mamaki min sha'anihi daga wanga hali ai da qalbuhu ina zuciya tai in lam yakun ma'ahu in ba tare da shi fa dhanna annahu ghaibun anil haqqi sai ya san amanin zuciyar shi ta faku daga hakikanin gaskiyar Allah wa kana fil haqqi ga'iban shi ko zuciyar shi ta kasance a cikin gaskiya ga'iban ta ci boyu ta bace tana can tana kula da sha'anin Allah wa hadha sha'anu ghaibati ahli al-hudud wannan sha'ani ne na gaiba mutanen da sun ka halarci halara ta Allah min al-arifina waɗanda sun ka san Allah sa'atin za su yi wasu lokuta la ya arifu da ainihin musamman inda suke ba wa hadha wannan min kamal istighraqihim yana daga cikak nuce wasu fillahi a cikin Allah kaga wannan duk hayaniya ce fa qala sai annabi sulaiman ya ce lau azibannahu to nan yawa zai yi mazuciyar shi azaba azaban azaba shadidan mai tsanani aula azbahannahu ko yanke zuciyarsa aula yati yanni bi sultanin mubin ko zuciyar shi ta zo mai da hujja bayyananna yace to lau azibannahu bis sabri zan azabtar da shi da hakuri ala dawamil muraqabati akan dogewa akan muraqaba kiyayewar ubangiji war riayati da kuma kula an gane ko wa alqiyannahu zan jefa shi fi baharin nukurati kina a cikin kogin nukura na kyama min al-ma'rifati na sani in yi kamar ban san shi ba liyafna don ya ɓace sun ma yafna sai ya ɓace an ilfana idan ga ɓacewa ka ji wani larabci don Allah au azba hannahu ko ko in yanke zuciyar bi sayfil mahabbati da takobin soyayya au bi sayfil ishqi ko da takobin bege au la ya'tiyanni ko ko yazo min min al-ghaib daga inda ya boyu cikin wato shagalta daga sanin ubangiji bi sawati anwarin da haske wanda ya bullo shine sati an gane ko masu haske asrarul azali sirri na azali na Allah kaga irin wannan tafsiri suna ne at-tafsir al-ishari al-mardud ana kiran shi at-tamat ana kiran shi ash-shatahat da abin da ya kama da haka to ƴan uwa ga dukkan alamu Allah subhanahu wata'ala cikin iyawarsa ya bamu iko mun tattaro mas'aloli da littafin da dirasatun fi usul tafsiri ya kawo na ustad Dr. Muhammad Kabir Yunus professor na tafsiri wanda kuma wasu wurare misalai ne muke bayarwa ko misali ɗaya ko biyu ina fata ana fahimta ta dalili kuma ba mu cewa duka sai mun ba da dukkan misalan da ya kawo an gane ko wanda duka wannan yana cikin hanyoyin da mun kabi don saboda mu tabbatar da wannan shimfiɗa ce duka kan darasin da za mu yi a cikin ƙa'ida ta al-ikhtilafu fi tafsiru kafiyatu ta'amul ma'ahu yanzu saboda ɗan akwai ɗan sauran lokaci kaɗan za mu yi ƙawa'idu tafsir akwai wani littafi sunansa a tahrir fi usulin tafsir na ustazul doktor profesa na tafsiri musa'id bin suleiman bin nasir at-tayyar waɗanda sun kai muraja'a wannan tafsiri a ilmance bayan an yi littafin an gane ko ba wai haka ne ba in kai littafi zaka yada shi ko wa'azi kai yi duniya tana saurare in an ji kuskure ana iya a tuntube ka kuma ka karba in kuma mutumin bai gane bane sai ka ganar da shi to waɗanda sun kai muraja'at shi lokacin yana doktor ne akwai ustadu doktor Abdul Aziz Alqari professor ne na tafsiri ko kuma professor an ka rubuta dai akwai ustadu doktor Ahmad Al-Khatib wanda mai mafatihu tafsir kenan kuma mai littafin izalatul ilbas an kalami rabbin nas akwai ustadul doktor maulai umar hammad sannan akwai ustadul doktor muhammad shayi' sannan akwai ustadul doktor ali al'ubaid mai littafin abin da yana da littafi ina ganin ko doktora kin shi da ya rubuta ce wato ayatul ahkam wanda yayi da rasa kan ta tasirin wa tatbiqan sai kuma ina ganin doktor ne ko ustadul doktor nan ban gani ba alifkin ta bayyana Hussein al-Harbi raja'ahu ta'limiyan waɗanda sun kai muraja'an littafin ta'limiyan ma'ana lokacin suna karantar da littafin tana yiwa su ga wani kuskure na farko akwai ustadu dr majid aljallad sai kuma dr hamza hammad mun ji wannan da kyau to ka'idodin da ya kawo su ne za mu amfani da su mu faɗe su a gurguje sai mu dakatar da bayani saboda cikin littafin za mu dawo mu magana kan al-ikhtilafu fi tafsir da anwa'uhu da kuma doktorakin da استاذ الدكتور ina ganin abdullal funaisan ya kawo waɗansu ƙa'idodi da kuma littafin fusulun fi usulin tafsir sun kawo ƙa'idodi na tarjihi su ma za mu kawo su suna za mu ɗauko a cikinsu insha Allah ta'ala to almuhimmu ƙawa'id na tafsiri waɗanda ƙawa'id kin ba a faɗe su ba amma bari mu ji su a gurguje ƙawa'idun tafsir a safha ta 292 cikin at-tahrir fi usul at-tafsir na ustaz dr musa'id at-tayyar yanzu ya zan professor yace qawaidut tafsiri ka'idodin tafsiri rike da kyau hiyal ahkamu sune hukumce hukumce wad-dawabitu da ka'idodi abu mai kiyayewa shine dabit al-aghlabiyatu waɗanda galibi allati yutawassalu biha waɗanda ake kai gare su da yance aghlabiyya an gane ko ila ma'arifati ma'anil qur'anil karim da su waɗannan ka'idodin ne ake kai ga fahimtar ma'anonin alqur'ani ma'arifatan sahiha ma'arifa sani wanda yake ingantacce ashe in baka san ka'idodin ilmin tafsiri ba kana tafsiri na wani lokaci ka dace baka dace ba Allah shi ya bar maka bi sani na fata an fince ni ko wani malami da yake koya ma wani tafsiri to in ya koya maka tafsiri sai ya ce koma can gehe kai nazari to in kai nazari ka kare wata rana kana nan zaune kana nazari sai shi bude wata sura wanda kun wuce sai ya ce kai fassara min wurin da ka ce ka fassara ba daidai ba ko ka ce kamance kenan kuma kaga kai kamance kuma kana cewa kana kana tafsiri sai sai sai malami na wanda yake na ruban da ne wani lokaci sai ce kenan duk tafsirin ga kai bacin Allah na kai ba da kenan kana zagin Allah an gane ko to bayan wannan wa tattasifu qawaidu tafsiri bima yali su ka'idodin tafsiri suna da wasu sifofi daga ciki annaha istiqra'iyya su ka'idodin tafsiri istiqra'iyya ne suna bin diddigi sai an bi diddigin ka'ida an tabbatar da cewa dukkan abin da yake da alaka da ita tana tabbata a kan shi in akwai abin da za a istisna'i sai a yi istisna'i annaha aghlabiyya ita galibi ce wala yalzamu an takuna kulliyya kenan wani lokaci tana iya zaman towa dawabit wani zai zuwa aghlabiyya wata ka'ida ce ka iske ta shiga cikin wasu abubuwa amma ana iya istisna'i a toge banda kaza banda kaza annaha muntaza'atun su ka'idodin tafsiri an ciro su min aksar min ilmin fiye daga ilmi daya kaga wasu ka'idodi daga usulul fiqh wasu ka'idodi daga ulumul qur'an annaha tata'allaqu bi bayanil ma'ana sannan su ka'idodin tafsiri suna da alaka ne da bayanin ma'ana wa bima wara'ahu da abin da ke bayan ma'ana min alfawaid da fa'idodin tafsiri wal istinbatat da istinbati sai ce lakin sai dai allazi ya'nina wanda yake da yake da yake kamar yadda mu asalatan shi za mu kula da shi na asali huna anan ma ya kudu lahu asarun fil ma'ana wanda yake da alaka da ma'ana kinan dan yin ruwa ba na istinbadi dan kula da su ba ba na fawaid da lataif dan kula da su ba a'a abin da yake da alaka da ma'ana to bari mu ji waɗannan ka'idodi qawaidu tafsir wa amsila tatbiqiyya ka'idodin tafsiri da kuma amsila tatbiqiyya rike da kyau ka'ida ta farko la yajuzu tafsirul alfazil qur'ani bai halatta ba a yi tafsirin alkur'ani an gane ko bai gairi ma ta'arifuhu al'arabu min kalamiha game da abin da larabawa ba su san wannan ma'ana ba cikin maganarsu dalili kuma Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan to kaga waɗanda sun kace inda Allah ya ce ar-rahmanu 'alal arshi stawa sun kace Allah ba ana nufin ya daidaita akan al'arshi ba sai dai a ce yayi istila'i mulkin shi ya tabbata kaga kuskure ne domin kalima ta istawa ala shay'i tana nuna ya daidaita abu sai dai istiwa'an yaliqu bi jalalihi mun ji wagga ka'ida ba sai mun tayi nesa ba sai mu ce zuwa ka'ida ta gaba ka'ida ta biyu inna ma yuhmalu alqur'anu ala al-afsah min wujuhi al-i'rab shi qur'ani in za a i'rabin shi sai an nemi mafi fasaha daga cikin irabi ka a ɗauki magana wadda take da'ifiya an gane ko yawwa kaga yanzu misali inda Allah ya ce yas'alunaka an shahril harami qitalin fihi imamu nahas da yazo sai ce al khafdu inda al basriyina da an ka ce qitalin fihi al basriyina sun ka ce badalul ijtimal wa qala al kisai kisai yace huwa mahfudun ala al takrir kenan kamar an yi takrir ne ma'ana niyan maimaitawa ce asalin shi yas'alunaka an shahril harami an qitalin fihi wa qala al farra'u shi ko farra'u yace huwa makhfudun ala niyyati an kama an yi niyya a maimaita anna yani yas'alunaka an shahril harami an qitalin fihi kenan an ce an kaso a maimaita shi ko can takrir ma'ana ce kenan ake son a maimaita an takriri kaga dai suna kusa da juna da wanda yace takrir da yace niyaba an gane ko kenan mahfudun ala niyyati an niyyati an kenan niyya anta sai an ka ba a kawo ta ba wa qala abu ubaida abu ubaida yace huwa mahfudun ala aljiwari ma'ana an yi musu jarra ne akan jiwar saboda ya makabci kalimata harami saboda makwabtakar shi kawai sai an kai mishi jarra to qala abu ja'far abu ja'far yace wanga ibnu jarir at-tabari ake nufi la yajuzu bai halatta ba an yi urba shay'un ayi i'rabin wani abu alal jiwari a ce wai dan saboda shi na makwabtaka ne an kai mai wannan wasali fi kitabillahi azza wa jalla a cikin littafin Allah wala fi shay'in min al-kalami ko cikin wata magana wa innamal jiwaru shi jiwaru ghalatun kuskurina wa innama waqa'a ya zo ne fi shadhin fi shay'in shadhin a magana wadda take ta karamci wa hiya qauluhum hadha hajaru dabbin kharib kamar laraba suna cewa hadha hajaru hujr wannan rami ne na dabbin dabb shine damu sai sun kace kharib marmaku su ce kharibun sai sun kace kharibin saboda jiwar to kaga kenan wannan ka'ida ce tabbatatta ba a irabin alkur'ani sai da afsahul aujuh mun ji wannan da kyau to madalla ka'ida ta gaba aljumla ismiya jumla ta ismi ta suna tufidu subut tana nufin abu ya tabbata muna gane kwa ko misali guda za mu bayar inda Allah ya ce qalu salaman qala salam kaga qalu salaman jumla ce fi'iliya qala salamun shi ko ce mi salamun jumla ce mi ismiya to me yasa ya kawo ismiya an gane ko ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi yace qauluhum salamun bir raf'i wa hum sallamu alaihi bin nasb was salamu bir raf'i bir raf'i akmalu yin sallama da raf'a yafi fa innahu yadullu ala al-jumlati al-ismiya yana nuna jumla ismiya allati tadullu ala thubut tana nuna abu ya tabbata wattajaddur kuma tana nufin abu yana maimaituwa kinan ta hada biyu saboda misali abin da ya tabbata kuma yana iya maimaituwa musamman in jumla ce ismiya fi'ilinta mudari'ina muhammadun yaqra'u kinan kaga yaqra'u yana nuna cewa abin yana iya tabbata kuma jumla ce ta fara da suna aljumla qa'ida ta hudu aljumla alfi'liya tufidu alhuduth wattajaddud ita jumla ismiya fi'iliya tana nuna abu yana iya maimaituwa in fi'ili mudari'i ne in madi tana iya nuna ya wuce muna ganewa ko yana da kyau mu fahimci wannan kaga in an ka kawo fi'ili mudari'i kuma kaga inda Allah ce Allahu yastahzi'u bihim kaga ya nuna izgilin da Allah yake musu ba tsayawa yayi ba maimaituwa yake yi kowane lokaci Allah yana wulakantar da su yana musu izgili an gane ko ya kamata mu fahimci wannan ni da ni kawo wannan misali cikin littafin ba shi sun ka kawo ba ƙa'ida ta biyar maji'ul amril mustaqbal bi sighatil fi'l al madi maji'ul amri fi'ili na amara al mustaqbal wanda zuwa gaba ne bi sighatil fi'l al madi sai ya zo da fi'ili madi li ifadati tahaqquq al wuqu yana nuna abu ya tabbata na abin da ya kamata mu ci in kaga fi'ili madi ya zo yana nufin kuma abin gaba zai faru to yana nufin abin tabbatacce na kaga da Allah ya ce ata amrullahi al'amarin Allah ya zo kenan kiyama ta tsayi tun zamanin manzo Allah ko bata tsayi ba har yanzu ana nufin tabbatuwa da sai babu wanda sai hana cikin Qur'ani kuma wannan yana da yawa muna ji ko ka'ida ta shidda ma ubhima fil qur'ani duk abin da yazo dunkule a cikin alqur'ani فلا فائدة في المعنى باب وتفائدة معنى تترتب على ذكره ود تكي جيران تواد نيما أنبتنش أنن أنا نفين إن باب حديث دي يبين شي domin ba ana nufin abin ganin ana magana kan isra'iliyat da mun kai magana kansu cikin waɗancan ka'idodi tunda in Allah bai yi bayanin shi ba manzo sallallahu alaihi wasallam bai bayanin shi ba to mi addole sai an san shi yanzu kamar a ce maka da Allah ce fa qul nadribuhu bi ba'dihha wasu ka ce jijiya kaza an ka ɗauka wasu ce kaza na wasu ce launin saniyar kaza na ina fata ana fita to launin ya zo cewa alqur'ani safra'u faqi'un launa turun nadin amma da mi an ka buge shi ta aini shi ba a tambaye ka ba ina fata an fince ni kuma inda kuma shinqiti cikin suratul kahf yace wa ma yadhkuruhu almufassiruna min alaqwali fi ismi kalbihim da an ka ce wa kalbuhum basit su ce suna ne kaza launin shi kaza duk qur'ani bai wannan ba kai dai abin ɗaukar lura suna tare da kare sannan kuma karen nan ya fa'idantu da su dalilin fa'idantuwa da su saboda yana tare da mutane na gari Allah sai da ambace shi cikin ƙur'ani ana ganewa ƙa'ida ta bakwai hasful muta'alliq shafe muta'alliqin ma'amulul fihi wanda yake da alaƙa da kalma wanda take aiki cikin shi yufidu ta'amimul ma'anar munasibu lahu tana nuna an haɗe duk ma'anar da wannan lafazin zai iya ɗauka in Allah ya ce la'allakum ta'qiluna ko la'allakum tadhakkaruna ko la'allakum tattaquna to duk abinda taqawan nan za ta yin alaka da shi ya shafe shi sai abinda nasu ya fitar da shi la'allakum tattaquna Allah la'allakum tattaquna an-nara la'allakum tattaquna al-ma'asi la'allakum tattaquna iqab Allah duk za su iya shiga ciki saboda an shafe muta'alliq kuma ko da jarwar majruruna ƙa'ida ta takwas idza warada tafsirul lafzi idan tafsirin kalima ya zo bi aksar min ma'anin lugawiyyin yana ɗauke da ma'ana fiye da ɗai na luga sahihin ingantacce ta hatamiluhul aya aya tana ɗaukar waɗannan lafuzza bila ta ba tare da sun ci karo da juna ba fa innahu to yadda yake ya juzu tafsiru ya halatta a yi tafsiri bi kulli hadhihi ma'ani al-muhtamala ana iya ɗaukar dukkan waɗannan ma'anoni da lafazin yake ɗauka ala sabili tanawwa'il wujuhi akan fuskar cewa huskokin tafsiri sun yawaita fit tafsiri a cikin tafsiri misalin shi da an ka ce wan najmu wash shajaru yasjudani wasu sun ka ce an najmu najmu sama'i tauraron da ke sama wasu sun ka ce an najmu ma najama min nabatil ardi abin da ya fito na daga tsiro na ƙasa wa huwa ma la saqa lahu shine abin da bai da sanyu ma'ana bai tashi sama bi khilafi shajari alladhi lahu saqun to duka waɗannan wahadani alqawlani mukhtalifani mutaghayyirani sun bambanta da juna ghayra mutanaqidaini ba su yi saba ba ba ma'ana guda ta ba amma ba su saba ba ba su warware juna ba mutaghayyirani daban-daban suke ghayru mutanaqidaini amma ba su warware juna ba domin in ka fassara annajmu itce ko annajmu tsiron da yake yado a bayan ƙasa waɗanda ma'anoyin ya su jira ne an kace suna sujada ga Allah ba matsala ba ne annajmu yana iya ɗauka waɗannan ma'anonin guda biyu ban sani kuma na fahimta ba domin mi in ka zo cikin tafsiri tun da lafazi yana ɗaukar su kamar kalimata sujjirat wa idal biharu sujjirat ka ce sun kama da wuta ko ka ce sun cika kaga babu suna iya su cika kuma su kama da wuta wallaili idza as'as idza akbara ko asbara duka yana dauka to me yasa domin Allah ya ce alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati man fil ard walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan an gane ko to dukkan amilki cikin sama da ƙasa yana miye yana ma Allah sujada to kenan koda mun ce tauraro ne da yake sama yana sujada ga Allah ko da mun ce kuma annajmu tsiro ne da yake cikin ƙasa shi ma yana sujada ga Allah ko dai kana sama ko kana ƙasa to shi kenan waɗannan muka fasorin ba su karo da juna ba mun ji wannan da kyau ƙa'ida ta tara sun ka ce inda ta'addudi ma'anar laf idan ma'anar lafazi ta yawaita fala budda min ihtimali siyaqi lil ma'anar mukhtar in za a zaɓi wata ma'ana a barta sosai siyaƙi ya zaɓe ta lillafzi iz la yakfi fihi sihhatu itlaqihi fil lugha ba a ɗauka kawai idan ya zamanto kawai cikin lugha shi kadai ne za a ɗauka kamar yanzu misali inda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qalatil yahudu yadullahi maghlula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani kaga yadahu suna ɗauka hannaye sannan yadahu suna iya ɗauka kudra tunda hannu yana da shi ake aiki sannan ya dahu an ɗauke shi ni'ima to kaga zance mafi inganci hannaye na ubangiji ake nufi babu zancen ni'ima ko kudura tunda ba a cewa ni'ima Allah bita ko a ce kudura Allah bita ka gani sai dai ka ce a'a ya dahu yana da hannaye taliqu bi jalalihi mun gane wannan duk da yake duk da yake lafazi a larabci in an ce fulanun lahu alayya yadun wane yana da hannu a kaina ma'ana kenan ya taɓa mini kokari duk da yake a larabci akwai shi to kasancewa a larabce yana ɗauka bai isa a ce da shi za a fassarawa sai an hankalta masu yaƙi mun gane ƙa'ida ta goma idan ta na za'a ma'anar lafzi an gane ko wa madluluhu alhaƙiƙatar shar'iyyata wal haƙiƙatar lugawiyya ƙuddimatil haƙiƙatar shar'iyya in lafazi ya zamanto tanaza'a an kai jayayya da ma'anar shi ta shari'a da ma'anar shi ta lugha an kai jayayya to wace za a gabatar za a gabatar da ta shari'a alladhina yu'minuna bil ghaibi misali a misali bari ma in bada misalin da sun ka kawo inda Allah ya ce wa wailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakata ko wa hum bil akhirati hum kafiruna sun ka ce alladhina la yu'tuna ta'ata Allah abinda ake nufi da azzakata waɗanda ba su ba da da'a Allah allati tutahhiruhum wadda take tsarkake su domin zakata na nuhin tahara wasu sun ka ce alladhina la yu la yu la yuqirruna bi zakati amwalihim waɗanda ba su tabbatar da zakat da Allah ya tabbatar cikin dukiyarsu ba allati faradaha Allah fiha wadda Allah ya farlanta musu ibnu jarir at-tabari yace a'a abinda za a doka layu adduna zakata ba su ba da zakka an gane ko domin zakka ya an fade ta a larabci tana nufin dahara ko habaka abu tsarkaka abu a shari'a kuma tana nufin waccan zakka wadda ake basuwa to kaga dole a gabatar da ni ta shari'a duk da yake ita kanta zakka waccan in ka bada ta ai tana tsarkake ka khudh min amwarihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakki biha amma ba ta ɗaukar waccan sai a gabatar da ta shari'a mun gane ko yawwa a gabatar da shari'a sai wa in ta shari'a ba za ta yiwuwa ba to sai a gabatar da ta lugha da yace khudh min amwarihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim sace mi inna salataka sakanun lahum wa salli alaihim annabi shi musu sallah a yani musu addu'a ake nufi shi ya sama hadisi da ya zo a cikin hadisi cikin sahihul bukhari wanda yake cewa faqad rawal bukhari qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumin bi sadaqatihim qala allahumma salli ala ali fulan fa atahu abi bi sadaqatihi fa qala allahumma salli ala ali abi awfa kaga wannan nassi ne ma tabbatar da cewa nan lugha ake nufi ba fassara ta lugha mun gane ko yawwa su ba waɗanda sun ce zakka nan ba zakka ta ta shari'a ake nufi ba sun kai aiki da lugha saboda suratul mu'minuna makkiya ce su ko suna ganin zakka ba a farlanta ta ba sai ina sai a madina shi sun ce ba ita ake nufi ba kamar ayat da ta zo cikin suratul fussilat wa wailul lil mushrikina alladhina la yu'tuna zakata saboda na an ce zakata ita ma fussilat makkiya ce sannan kuma ana amita ce wa atu haqqahu yawma hasadihi dan can zakka sai sun ce a'a can da farko an ce su ba da zakka an bar musu abin ba a tantance ba madina sai an ka tantance an ka ce kaza za a bayar kaza za a bayar haka malamai sun ka cewa ba ni ce ba in baka yarda baka aji ba dole na ba ka'ida ta shaɗe ta ƙarshe tafsiru salafin lugawi idan tafsiri na magabata al-lugawi na luga hujjatun hujja ne yuhtakamu ilaihi ana kai ana iya hukunci da shi lugatan a cikin lugawa tafsirin da tafsiri kun san galibi sai ku ga malaman nahawu da sauran balaghiyuna suna kafa hujja da shi'ir amma ba su kafa hujja da maganar sahabbai kun ba su kafa hujja da hadisi sai su ce hadisi da ma'ana an karwaito shi ko ko wadanda suka rubuto shi ba laraba bane wasu ba wannan ba hujja bace in tafsir in lafazin hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi hujja ce kenan sai an karanta dawabitul istishhad bil hadith an-nabawi fil lugha shi kuma maganar sahabbai ai su ma larabawa ne kuma suna cikin lokacin har ba wanda suka ce karni uku na da bakin su ba a sake istishadi dan ai su suna cikin karni na farko kuma su larabawan ne kuma sun yi imani da qur'ani kuma sun qur'ani sun san hadisi kuma sun san ash'arul arab dan mi ba aka hujja da maganar su akwai wata babbar doktora ta kasar misra ana kiranta aisha bintu abdurrahman bintu shati sai ta zo ta ka san masu balaga wani bi galibi sai suna saba ma tafsirin da yake daidai saboda wani bi suna zarfafawa su wuce iyaka wajen faɗar Allah subhanahu wata'ala sai ta maida tafsirin inda an ka ce wa anta hillun bi hadal balad tace nastab'idu an yakuna hillun bi ma'ana ihlalullahi li rasuli hadal balad wai ita bata da fassara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai sabka zai saki sabka a Makka tace yaf'alu bihi ba'da al-fath ma sha'a an gane ko tace kenan wai ma'ana Allah zai sabkar da manzo a garin makka ya fa'alu bihi ya aikata garin makka ba'ad al-fathi bayan budi ma sha'a abin da ya gada ma shi manzo sallallahu alaihi wasallama ita ba tare da cewa ba hillun yana iya daukan ma'ana manzo zai sauka a makka li zuhuri takallufihi sai ta ce wai wannan tafsiri akai takalluf a gare shi fadlan an kauni sigati la taqbalu lughawiyyan an yakuna al-ihlal bi ma'ana halla tace kuma a cikin yaren lugha wannan kalma ba ta dauka a ce al-ihlal bi ma'ana halla domin halla sabka ihlalu saukarwa ta ce dami da a ce Allah ya saukar da shi to ai shi bai iya sauka sai Allah ya saukar da shi me ya matsala don an ce wa anta hillun ba a ce wa anta muhallun ba yace to sai ta ce wa laysa lishtiqaqu sai malam yace wa laysa lishtiqaqu ta ce wa laysa lishtiqaqu kenan ishtiqaqin kalimat wa tafsirul hill bil iqaba ko ko a fassara kalma da al-iqama huwa al-ma'na al-mutabadir ita ce ma'anar da za ta yi gaugawar zuwa tace bata yarda ba sai ustadu dr musaidu tayyab yace wa hadha al-ma'na wannan ma'ana allazi istab'adatu wanda ta gashi yayi nisa yayi wuya lam yadhkuruhu at-tabari lam yadhkuru at-tabari ghayruhu shekul mufassiri na gaba ɗan imamul mufassiri da duk maganar da ya kawo shi wanga magana ɗaya da ya kawo an salafi daga magabata ma ikhtilafi ibaratihim anhu tare cewa ibarorin su sun bambanta wa qad warada hadha at-tafsir an ibn abbas ko ibn abbas haka ya fassara aya wa mujahid da mujahid wa dhahhak da dhahhak wa ata da ata wa qatada da qatada wa ibn zaid da ibn zaid to ita in ta shatse duk ta saba ma waɗanda cikin tafsiri kuma ta ce wannan abin lugha ba ta ɗauka shi a'a tana yiwa lugha tana iya ɗaukar wannan tana iya ɗaukar wannan amma ka ce a'a ba a kafa hujja da tafsirin magabata ko ko lugawiyyan ko istiqaqi kai ka yi sanin lugha da istiqaq ba za a yarda da wannan ba waɗannan ka'idodi ne guda goma sha ɗaya da ustazar doktor musa'idu tsayyar ya kawo na ga muhimmancin su shi ya sani buɗe da su idan Allah ya kai mu da insha Allah ta'ala za mu zo sai mu shiga cikin ka'idar da kanta ne karatu zai tahiya yanzu na za a zuwa kanta al-ikhtilafu fi tafsir wa anwa'uhu wa kayfiyatu ta'amul ma'ahu shine wato al-jam'u aw at-tarjih an gane ko wannan ka'ida ita ce insha Allah gobe za a yi bayanin ta in Allah ya sa ka'idodin ta sun kare to lokacin nan muqaddimomin mu sun kare sai a koma zuwa karatu tatbiqin wannan ka'ida cikin tafsirin Ibn Jarir at-Tabari zamu zo a fitar da mas'ala fiye da dubu da yan kai a karkashin al-ikhtilaf anwa'uhu in Allah ya so eh in kuma rayuwa ba ta tsawo ba dai kun jiya dai ko cikin kodin littafi na duk sai ka zo inda ka ikhtalafa ahlut ta'wil da kuma ikhtalafa al-qurra kaga kayfiyatul jam'u bain al-qira'at da kuma kayfiyatul jam'u bain aqwal as-salaf duka dai gashi nan ka bi tafsiri ibnu jarir tabari duk ya kawo wannan na baka mabudi abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh